بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis 25 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha biyar ga watan januwari 2025-2026 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba a daidai wannan rana muna karatu cikin kitabun tafid na muhammad ibn abdul wahab yau insha Allah ba katu za mu yi ba kasancewan da ba abinda muka tsara za mu yi na katuka da suka mana saura kafin azumi katuka daidai ne yau mai daya ranar ranar asabar mai daya sati mai zuwa kuma akwai abin da muke son muka so mu cika da shi shine mu tattauna akan Imam Malik da kuma wato koyarwarsa koyarwarsa ta bangaren akidinsa da kuma koyarwarsa ta bangaren fiqh wannan su muka so mu tattauna to amma kuma kamar da kuka ku za ku iya in an lura za a ga yanayin kan kwana biyu in sati tukan nan kusan sai ba an yi lacce ake zuwa abubuwan sun dan haɗe sosai kamar ba za mu iya yin wannan sati biyun ba insha Allah zai zama za mu karatu yau kitabu tauhid kuma bar ga mun kulle shi sai kuma in an dawo Ramadan ran asabar shi ma karatun da za mu yi kuma za mu dora ne akan dai shi koyarwa Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala kamar yadda imam malik a duk wani wanda yake mabi wato musulmi da a najeriya wani mutum ne wanda yake wato yana da mahimmanci kwarai da gaske a daraja a wajensa kusan dukan duk wanda yake addini a najeriya to ya fara bude ido ne aka fara koya mashi sallah da tsarki karkashin fahimta da koyarwa da makaranta ta imam malik dukan kowa aka tashi to amma bayan an sami wato abin da ya je ya dawo kowa yadda yake mu'amala da koyarwar imam malik da ana kan babban kwarai da gaske ta wani lokaci sai a raina abu a bar shi ta wucewa kuma alhali ya na nema da matsala abubuwa da yawa sukan je su dawo game da shi malamin imam malik wani imam malik shi wanda bawan allah mecece mazhabi menene mazhabi wanda ya kamata dole sai an bi wanda wannan yana nuni zuwa ga cewa Allah ta'ala ya kawo wani sabon addini malikiya ce min bita wanda ita ce mazhabar ko ko a'a mazhaba ba ta da alaka da wato magana a ce wai wata sabon addini ce kawai dai makaranta ce wanda wannan duk mai jin katuka samo sha faɗa cewa mazhabin malikiya makaranta ce ba a bambanci tsakanin wanda yake yayi in suka yayi abu yayi yayi uk yayi ma ko ina kowanne za ka same su a so su abubuwa da suka keɓance makarantar su wanda ɗayan makarantar ba da shi kuma duka kuma za ka ga ana yi ma dai bokan hidima ne shi wanda ya kasu a can ba zai ce nashin ya fi na wancan ɗin ba in dai ba wai a ɗaiɗewa abubuwa ba amma dai baki ɗaya ce nashin ya fi na makaranta haka za baki ɗaya to wannan ba za ka samu wato yan boko mu muna ba juna irin wannan abubuwan ba amma abin mamaki lamarin addini ya zo kusan a wannan ƙasa abin yana ne baya ƙoƙarin cikin kuɗewa wasu ana ganin masu ba masu da mazhaba ba ruwansu da abin da mazhaba malik baki daya da an yi maganar malik shi kenan sai su ce ai ƙala lahu ƙala rasulu wasu kuma ana ganin su malikiyan da suke yi a fikihu kawai suke yin ta amma aka tafi maganar aƙidansa ba ruwansu da maganar malik kamar yadda za ku gani yan baya baya suna faɗa ɗan ashiru ɗan ashiru yana cewa fi aqdil ash'ari wa fiqh malik wa fi tariqatil junayd as-saliki yana cewa wai in zaka yi aqida to ka dauki abu na abu nasal ashari na sha'ira wanda dai shine ake yawan na kasa ta mu in kuma zaka yi zaka yi furu'a fiqhu na addini tsarki sallah azumi to kakka ji karshen maganar maliku a wurin wato kamar maliku shi ya zama limami a bangaren fiqh ba ya zama limami a bangaren aqida ba yace kuma zaka in zaka yi kuma maganar suluki yaran hali to ka je ka dariƙa junayd to amma da shi ke da dan ashirin ba amma shi yanzu ya riga ta magana suluki ai ba magana majirai da ake yi ba amma wuce shi kansa da da saninsa to abubuwa ne da yawa suke zuwa suke dawowa za ku ga abubuwa ne za ku ga kamar ana ɗan raina su amma kuma yana zuwa yana dawowa in za a yi tunawa yan kwanakin nan da ɗan abubuwa da ya je dawo akan ƙabiya ta malata yau ai akwai wanda yanzu suka zo suka ta magana cewa ai sai in ya kawo musu hujja a malkiya in ya kawo tafan duniya ba za su yadda ba sai ya kawo malkiya to wannan sai abu ya baka mamaki wa wata irin malkiya ne ake a wannan kasa da wani da wani yakan kamar muna cika baki ne yadda muke cewa ba yanzu malikiya an da kasa kusan tana neman ta zama kamar kana da mun da ba ba bayan da za a yi ma ba tun daga farkon asuba har isha ka ce baka sa a malikiya ba saboda imam malikin akan yakan samu a matsala daya ya zama yana da wato fatawoyi sun kai uku to kuma kowane dai in ka ɗauki ɗaya ka sa manganinsa guda biyu saboda haka ya fata a rika fahimtar waɗannan abubuwa insha Allah a yau abin da za mu tattauna za mu tattauna wato a ƙira imam malik ne na'am imam malik ba shine annabin wannan al'umma ba wannan ya kamata duk kowa ma mai bin kaji kam ya san wannan shine wanda muke faɗa shi kashe imam malik kuma wannan shine fatawarsa ga duk wani mabiyinsa yana cewa ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadha al-qabr babu wani a cikin mafaci akan karba magana sa a bar masa wata kuma aje masa kayan sa sai manzon Allah saboda manzon Allah shine kadai aka ce wa in tudi'uhu tahtadu an kuka mishi da'a to za ku shirya amma shi Imam Malik wa shi da bambaji da sauran malamai magana su ɗaya suke wato ba za ka wato ba ma za ka ce wai magana Imam Malik wai ta da bambaji da magana Abu Hanifa ba sai in akwai dalili sai dai ka ce yanzu maganar malin ta fi ta abu halin saboda dalili ya fi karfafa imam malik ba wai dan kawai haka kake so ba saboda shi malik dan gidan ku ne wannan in aka ce za a haka a cikin addini da kuma wannan ba zai ba zai zama daidai ba so imam malik mu abin da muke cewa shi imam ne a ko a duk wasu abubuwa na addini ba wai maganar wani fikihu kadai ba imam malik malami da a fikihu malami da a aqida malami a tauhidi malami da a sunna malami da a komai a kawai dai abin da yake akwai shine kasancewa a wani al'umma babu wani ma'asumi babu wani wanda yake wato shi wani wankakke saboda haka ana iya samun yau kusan galibin al'amari kashi casa'in da biyar ya dace to ana kuma samun kuma kashi biyar da dalili daga cikin dalilai ya zama da wato ya saba ma sunna ɗaya daga cikin dalilai guda uku manya da irin taimiya ya faɗa a cikin littafinsa wannan wannan littafi karamin littafi amma kuma mai wagegen ko zurfin ma'anoni da ya kunshi a ciki shine wato littafinsa na wannan littafinsa raf'ul malam adal a'immatul a'lam ya magana cewa in ka ga malamai malami na sunna malami wanda har har sahara take yabansa ya sa'a mu sunna to ɗaya daga cikin dalilai ne guda uku ko dai hadisin bai je masa ba kawai bai sa'a mazala kai tsaye to hadisin bai je masa ba wannan shi dalilin farko galibin al'amari in ka ga malami ya saba wani hadisi ne bai sani ba don ba wanda da dama aka ce ya san komi da komi duk wanda kaji ana magana addini ya cewa wai malamin sa ya san komi da komi to kaga yanzu wannan yana wata dama dama a yanzu ba saboda duk yanzu an riga an gama taskace a shi kasa manganin manzon Allah kusan kana iya cewa yanzu zai wuya wato manganin manzon Allah ya kubuce ma masana hadisi a yanzu wannan kana iya faɗan haka to amma a lokacin sa Imam Malik a lokacin ya rasa irin saba'in tara a lokacin da ake ganiyan ma wato ruwayan hadisan da sai da imam malik zai zama ya san hadisai duka ai ba zai yiwu ba to kuma banda wannan kuma ko dai ko kuma ya zama ya je miki amma ta hanya mai rauni shi bai san cewa kuma wato akwai ingantattun mutane da suke rawaito hadisin ba ya san hadisin amma ya je miki ta hanya mai rauni wanda ya kai masa ruwayar wato wanne mai rauni wanda ke ana tuhumar sa addinin sa shi ko Allah ta'ala cikin addini cewa in ja fa fasiqun bi nabain fata bayyana za ku zai yi addini ya rata addini ta akan wani wanda ke ba san ba ana ta ba an faɗa ko ba a faɗa ba ko kuma ya sani ya tabbata a wajensa amma kuma yana tsammanin cewa hadisin ya tawili ko dai hadisin an share shi ko abin da ya kama da wannan ko yana ganin wato kamar misali Imam Malik za ku ga hujja da hadisin Abar al-Hadim al-Ma'lum ba wani hadisi da ake cewa duk wanda aka mashi kawo lokacin azumi azumin sa ya warware imam malik bai hujja da shi ba amma kuma yana da wato abin da yake tokar hadisin da shi shi yana ganin cewa wannan hadisin yana da ma'ana ne yace wannan kawai an hana mutum kar yayi ne makafatar tagharir saboda kar daga baya ya je ya zama wato ya sha wahala azumin sa amma in ba haka ba shi kenan wannan babu komai to kaga wannan tawili yayi tawili kuma ba wai shi ɗaya bane da yawa daga cikin malamai aka har sabai ma an samu sun yi wannan tawilin saboda haka to ya kamata a rika a rika fahimtar waɗannan abubuwa saboda haka in an samu imam malik ya saba wani hadisi ko bangaren furu'a ko bangaren usul usul shi bangaren aqida to wannan mu ba wai cewa muke mu a yanzu wannan kafin da muke yi wai mun ce dole sai mun bi magana imam malik ba wannan ba wannan ba ita ce aqida ba ko ba shi ne aqidan duk wani musulmi ba dan ba aiko maka imam malik ba kana da dama da abin da malik ya faɗa ka ce shi kaji da ji wannan kana da dama a shi yasa ma malamai su za ga manyan littafin malikiya suna yin tozali manganin imam malik da kuma wato dalilai shiga dalilai shiga dalilai shiga dalilai wato dan kasancewa wannan da shi ake addini a saboda haka za mu tattauna waɗannan mas'aloli musamman za mu fara da maganar aqida akwai maganar ra'ayin imam malik kan abubuwan da ake tare gimu a kansu maganar aqida da kuma ra'ayoyinsa kan kan bangaren me yayi bid'a me ba bid'a ba da kuma ra'ayoyinsa akan bangaren tauhidul ibada wani lokaci ya makan ce kaza din sa'a mai jadabin tauhidi ne amma sai ya ga daga baya kan mutum kwarkwata kawun bai taba karanta waɗannan maganganun malik ba sai ya koma kawai sai ya zage muhammad abdullah ko ya zage ibn taymiya ko kuma ya zage wato ahli sunan dan garin su ko yan kano ko yan zaria ko yan kaduna ko yan ida sai ya kama sai ta zage ta ce su waɗannan mutane ba san Allah ba san annabi makiya annabi ne waɗannan mutane to amma in da mutum zai je kaga ya shiga ƙara shiga ya zurfafa to sai ya ga manganin malamai akan wannan so insha Allah za mu fara tattaunawa akan al-masail al-ilmiya al-khabariyya masail al-ilmiya al-khabariyya wannan abin da ake kira da masail al-ilmiya khabariyya shine wato shiga shikai abubuwa ne da kawai ba ba wai aiki ake bukata kai ba galibi abin da ake bukata shine idan ka ji ka imani ka faɗa ba bakin ka ce kai ka imani su ne wani an gina su ne akan wato shiga-shikai guda guda shida wannan tarafu guda shida da ake kira wato shiga-shikai na imani wanda hadisin jibril mazala ya faɗa ce an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadri khairihi wa sharrihi wannan abubuwa guda shida akan su aka gina al masail al ilmiya khabariyya duk abin da aka baka labari yanzu wannan in ka ce ka yi da wannan shiga-shigi guda shida abin da kake magana shine duk abin da aka baka labari to yanzu kai ka yarda yara ya shiga hankalinka bai shiga hankalinka ba ka fahimta ko baka fahimta ba to yanzu kai ka yarda ka sallama ma Allah ta'ala wannan shine wato wato abinda yasa ka ji Qur'ani yana yaban wanda ke yu'minu bil ghaibi sun imani da ghaibi ghaibi shine abinda ba su sani ba ba su gani ba an ce maka akwai aljanna ka yarda an ce maka akwai wuta ka yarda an ce za a yi sabi ka yarda an ce za a tada kai ka yarda wannan kaga duk imani ne da wani abin da aka baka labari in ba dan labarin ba da ba za ka hararo shi ba so waɗannan abubuwa suna ake al-misali da ilmiya al-khabariya to akwai abubuwa da yawa da suke shigowa waɗannan abubuwa galibi mutane za ka sun ce sun imani da ji'alin gula amma akwai abubuwa da suke ake za ka da shashare ba za ka ga wajen maganar imani da Allah ba ba kawai an muna maganar imani da samuwar ubangiji ba wannan ba shine imani da imani da Allah shi kadai ba imani da samuwar ubangiji wannan yana da bal ma wannan ba mutum da imani da samuwar Allah ba to da me zai imani tunda ya san da ba shi ya kawo kanshi ba ya san wannan duniya dai ba shi yanke wata cibi ba kuma wannan duniya dai da ake tafiya kowa ba ya riga san cewa tana tana tsufa take ba wai sabata take karuwa ba take karawa ba to imani da sabuwar ubangiji wannan wani abu ne wanda baya bukatar bincike ana kiran shi al'ilmi ne abdaruri baya bukatar sai ka bincika kamar yadda ka san biyu da biyu suka yi hudu to ba za ka zo ba kai saka cin kuɗe shi ba to haka ba za ka iya tun kuɗe cewa akwai wanda akwai ubangiji ba duk wanda duk mai hankali da san ba zai tun kuɗe wannan ba saboda kamar yadda ba za ka yi tun kuɗi in ka ga wani wanda yake mahaluki da ban kasa ka ce akwai mahaifiyarsa in ka ga ɗan adam ne ka san akwai babarsa akwai mahaifi akwai babarsa wanda ba ka yi tun kuɗewa ba in ka ce ba za ka tun kuɗe wannan to kuma sai dai a ce wato a yi maka addu'a kuma ko a samu maka magani amma dai an san cewa wannan ka fita daga cikin tsarin masu hankali to shi ma haka ka ce wai duk wani duniya na ban ƙari kaga komai an yi shi daidai wa daida kaga da mu shi kanun tadbir da kuma ƙarun tambayin yadda tsara rayuwar ya zama hannu ka ga ba wai an yi kalan yara bane a hannun yawa ce an ga datan hannu an gano cewa da hannu a baya ake yi daga baya kuma ana yin hannu a nan daga baya sai ubangiji ya gane cewa yana aiki mota da yake inda ake waya da mun fara da wata nokiya haka ana cewa da kani bayi ko abin da ya kama da wannan daga baya aka gyara aka kaza kullum suna gyarawa kullum suna gyarawa technology kullum ana gyarawa na jiya ya fi na yau na yau ya fi na jiya da ba za ka taɓa gari a cikin halittar ubangiji ka ce wai wai shi ga wani abu da can kamar ya kamar ba na ya dace ba ya ƙara yi to wannan shi ne ake kira kayun tamrin da tadbir kuma haka yake ta baka yanayin rayuwarka haka kake ta samu to mu sai zo ce ba Allah ba wannan bai taso ba to banda wannan kuma sai kuma ka imani da da wato cewa duk wani abin da yake zuwa maka da arziki duk abin da kaga san ubangiji shi kadai yake ka tsaye kamar masa kayansa kar ka ba wani kar ka ce ubangiji shi ke maka arziki kar ka ce shi ke maka ruwan sama sannan kuma a ka yadda kuma cewa kai din kala shi takwabin shi kadai za ka bauta ma to karkashin imani da Allah kuma akwai imani da duk labarin da ubangiji ya gaya maka tunda kai dai ba ka ga Allah nan ba ba wanda ya taba a cikin me ya taba zuwa ya ga ubangiji ba zai iya faɗa ya karas saboda haka za ka imani a abin da ubangiji ya faɗa cewa sunansa ne ko sufansa ne to galibi galibi a nan ne ake samun matsaloli za ka ga akwai wasu abubuwa da suka zo gami da labarin ubangiji ubangiji ya riga ya ba da labarin cewa yana aikatawa ko yana da shi to amma kuma wani sai ya dirfafi ya sarfafi waɗannan abin da Allah ta'ala ya faɗa da kangara ko dai ya karyata ya ce shi bai yadda ba ko kuma ya mishi tawili in wanda ya mishi tawili to ya ba na saki saki akan wanda ya ce ba shi bai ma yadda ba akwai abubuwa da ubangi da yawa ya faɗa na wato cewa yana da shi ya kuma ce yana aikatawa daga cikin abin da ubangi ce zai aikata shi ne ran tashar kiyama zai wani zuwa zuwa irin tasa wajen rabu kawalin malakun saffan saffa ya ce wato zai zo don ya yi wato ya raba gadama tsakanin kafirai da musulmai da masu tauhidi zai zo haka ya ce zai zo da wani sai ce wani irin zuwa za a yi lokacin wato da can bai zo ba da shi baya nan kenan kenan ake magana ko lokacin da muke nan muke jira a zuwa yi tashi kaga baya nan kaga ai an ce zai zo kaga bai lokacin bai inanta ba ya itanta ne wato sai sai lokacin da ya zo zama ya inanta da can da baya na kuma ya itanta can wani waje ashe kaga bai zo ba to kaga duk wannan kana yi ma ubangiji kiyasi da hankalinka ne kana ma ubangiji kiyasi da hankalinka ne kuma ubangiji ya ya faɗa maka cewa yana da hannu to wannan kuma qur'ani ya faɗa lima khalaqtu bi yadayya haka ya faɗa yake hannun naka guda biyu bal yadahu mabsuqatan ya faɗa shi hannayensa guda biyu ne ba shi haka ya faɗa qur'ani amma wani sai zai ce shi bai yadda ba shi bai taɓa ganin ubangijin nan ba to ya kake son a yi shi ubangiji za a gazgata wato a aje magana ta ko kuma kai a aje ɗaukar magana ka aje magana ubangiji sannan kuma haka matsala ta cewa wato Allah ta'ala yana sama yana in aka ce yana sama ba wai yana wannan saman da muke gani ba a yana sama halittarsa baki da dan shi ya fi gaban wato ya zama ya kaskanta kaskanta yana nufin yana kasa kasa kuma wato ba zai zama yana daidai wa daidai da wato halittarsa ba balle ma su gewaye shi bal ɗabi'an wato yanayin siffarsa ta al'ulu ɗaukaka wadda siffarsa ce wata ce ba ta barinsa ba ubangiji bai taɓa zama ƙasƙantacce ba ƙasƙantacce da dukkan ma'ana ko ta fuskar daraja ko ta fuskar zatinsa wai zatinsa ya sauko ya zama shi yana ƙasa da halittarsa shi ko dide wadida ba taɓa yi wannan ba to wannan kaga ubangiji haka ya faɗa amintun man fi sama amintun man fi sama haka ya faɗa a cikin hadisin da ke cikin sahih muslim maza Allah ya ce wata jariya ce ke ina Allah ta ce yana sama sai ce ni waye ya ce ka annabi ne ce to je ka inta da kan wannan muguna ce to amma za ka za a kowa za ka san ta magana cewa a ce Allah yana tabbata wannan jahilci ne sai da ce Allah yana ko ina to wai ina zamu je ne ga waɗannan sabani kuma duk wannan aka zo ana magana a sai ka kuma ana zuwa kuma ana cewa kuma malkiya ake to amfanin wannan wani lokaci a rinka tattauna waɗannan abubuwa shine wato mutane mutane su rika fahimtar cewa wai shi malikin nan wani ya aƙidarsa ne to kuma me yasa mutane suke guje ba aƙidarsa amma suke tsaya kan kawo da wasu abubuwa wanda ba aƙidarsa ba da kuma bangaren fiqhun ba za a ga malamin malik abin da aka sani shi baya bayyana kasu amma aka san an kuma su kai da bayyana kasu su bisa ba zuwa take sai a ce su su kawo da malikiya in ba ka ba sai dai a kore su amma sai wani ya kawo magana sai ce sai dai kawo da malikiya girma annabi girma annabi wani baya ba manhaba ce da ba manhaba ce aqida ce girma annabi a aqida ce wannan wannan dukkan mazahib mun mun ittifaqi akan cewa dora gidan ba annabi kuma in dai aka samu wata magana wata take suka ce gari a janibin sa to duk kowa ya ittifaqi cewa za a da mataki to amma wannan cin mutuncin ne ko ba cin mutuncin ba ba ka zuwa ka ce wai wai kai yanzu ba za ka taba yadda ba sai in amalfi aka maka hujja wannan ba a taba yin addini aka ba saboda ba bangaren ma furu'a bane wannan matsala ba bangaren furu'a bane kare bangaren aqida ce su kutum ta addinin ta addinin musulmai baki daya haka zalika matsala ta magana cewa zagayen kabarbura da gina kabarbura a masallatai da sauransu wanda wani sai tsammanin cewa da duk ra'ayin wasu an ji haihuwan jiya ne ko shekarar jiya to amma idan muka karanta waɗannan abubuwa na tabbatar insha Allah za a sami wasu abubuwa an haska su a kana dai kamar yadda na faɗa za mu fara bangaren aqidarsa insha Allah ran asabar kuma sai mu cika shaida wato magana bangaren wasu abubuwa da suka shafi fiqh musamman hujja na mutanen Madina da wani lokaci za ga wasu mutane na mana hujja da shi duk da wannan abubuwan ba mu lazumta ba kan ba a takaice kwarai da gaske za mu tattauna akan wato yanayin rayuwarsa shi wannan lissa na mun samu ta suna Imam Malik rayuwarsa da kuma da kuma koyarwarsa da kuma bambanta tsakanin suwaye mabiyinsa na masu binsa na gaske da kuma wanda su da'awa suke yi to za mu fara akan maganar shi rayuwarsa ta kace kwarai da gaske saboda yanayin lokaci a insha Allah ta'ala Imam Malik ibn Anas a sunansa da yake shine inda kuji muna yawan faɗa Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari asalin su wato su daga yamma suka zo daga baya wato kakanni suka zo madina suka zauna bayan suka sun zauna kuma ana aka haifi su imam malik ana kira shi ana mishi alkuya da abu abdullah imam darul hijra wa nusra shi ne a lokacin sa ya zama babban shugaba wato na a garin madina wanda yake ba da fatawa ma mali a lokacin sa fatawa yake bayarwa bangaren aqida da kuma bangaren fiqh ba wai bangaren kawai fiqh kadai yake ba da aqida ba sai aka samu manganinsa da yawa suna da yawa wajen wajen bangaren aƙidar su ita kanta imam malik ibn anas da bayan sun zo madina sun yi abin da ake kira muhalafa tsakaninsu da wasu da atai haka ba wai bangaren wai kasancewa galibi larabawa suka ji kowan wa a muna wannan a baya shine in yayan in yayan ku kakannin ku sun zo za su zauna a wani gari sai su je sai su samu wasu yan garin sai zama sai sun sai su kulla wani kawance ko alliance haka yanda in an taba su an taba mu saboda haka wannan ya kara ba su tabbata a ban kasa ta Imam Malik a lokacin da kakansa su Abu Amir suka zo sai ya kulla wannan kawancen da da Uthman ibn Ubaidillah dan uwan Talha ibn Ubaidillah ahadul ashara ɗaya daga cikin mutane goma dan sahabbai a to wannan shi ne shi yasa ba wasu suke ganin suke cewa shi maula maula taymiyin ne maula at-taymiyin yadda shi ba wai gado ba wai wato bauta suka musu ba a wance ne dai kawai aka aka hada har ma yana jin haushi aka faɗa ana aka ce wai su wasu kan bayan su ne ce a mu fa ba bayan su bane kamar da yazo a cikin al-fasawi a cikin al-ma'rifat wa tarikh ya kawo daga dirawardi yake cewa malik na cewa inna qawmun min zi asbah قدم جدنا المدينة وحاله خفيف مولاه لليتيميين فكان يحفظه ويكون معهم فنسبنا إليهم وليس له علينا نعم ولا غيرها yace kakanmu ne da ya zo shi kenan sai ya kula kabace da su amma ba wai wani ni'ima suke da shi ya mun musu mafita ba imam malik kenan a imam malik a tashe shi wasu akwai waya da alwaqidi ya kawo alwaqidi muhammad ibn umar alwaqidi akwai riwaya da ya kawo cewa mahaifiyarsa al'aliya bintu sharik bin abdurrahman ibn sharik al'azdiya cewa kusan lokacin ta ɗauki cikin imam malik wato kamar ta sami ko matsala ce zan kira abin an da yi shekara uku alwakari shi ke faɗa wannan maganar saboda haka shi wakari shi ma ya yi ɗauka wajen malikin duk da shi kuma ya ana tuhumarsa saboda haka ba a san da a tantance wani labarin haka ya faɗa yadda yake ne ko ko dai a'a ya yi kuskuren fahimta ne ba don kusan ya zama likitoci na magana wanda zai iya faruwa kuma zai faru ba ila wani lokaci dai a samu dai ko matan dai tana da wasu cututtuka ne a cikin cikin aka dan ciki ne to amma dai shi dai na cewa wato imam malik an an wato wato an an yi mahaifiyar shi ta yi cikin sa ta yi dakon cikin sa tsawon shekara uku ita umar bin malik ibn anas talata sinin wannan wai shine ya fahimta haka amma shi ne abin da yake yaji daga Malik cewa ya ji Malik cewa qad yakunu al-hamlu thalatha sinin wa qad umila li ba'd an-nas thalatha sinin la ya samu cike ku shekara uku wasu mutane ba su ma shekara uku mahaifiyarsu ta ta yi da kwasu a ciki kaga shi bai ce shi ba amma dai kamar yana fahimta cewa yana da ishara zuwa ga shi ne dan haka wannan wasu daga cikin malamai sun faɗi suna yawan faɗin wannan magana sai da Allahu a'lam wannan wataƙila in aka an aka tambaye likitoci su za su fara su za su faɗi wannan likitoci da yawa dai suna cewa wannan din bai tabbata ba an haife shi shekara ta 93 bayan hijira 93 ko 94 amma 93 wannan shine galibin malamai da su alhafiz zahabi suka fi tabbatarwa cewa wannan ita ce shekarar da aka haife imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala kuma wato a tashin sa ya tashi yana wato neman ilimi kwarai da gaske imam malik yana yaro karami dama gidansu da gidan ilimi ne ammunsa arrabi ibn malik ya daga cikin manyan marwata hadisi shi kan shi da kuma wato gidansu ma dai duka su abu su hayi din duka da kuma wato bafannansa da sauransu duka marwata hadisai ne sannan ya fara neman ilimi yana yaro ya fara neman ilimi yana yaro ya karanta qur'ani arban daga nafi ibn abi nu'aym wannan haka haka ibn khallikan ya faɗa a cikin wafayatul a'yan sannan kuma ya tashi bayan ya gama kashe Qur'ani wanda ke nuna maka cewa wato dalibai farko al'amari su tsaya kan Qur'ani yana da muhimmanci kana tsaya a ji ana karanta wasu abubuwa wanda yake za a jiba ba a kai ba kafin Qur'anin zai rage hanya kwarai da gaske Imam Maliki kansa za ku lahu gani da shi da sauran magabata duka sun ba da Qur'ani sannan daga baya sai ya ce yana son je nemi ilimi sai mahaifiyarsa aka ce ta ce masa ta'al falbas thiyabal ilmi ki zo zo zo ka sa kayan ilimi tukuna ba za ka tafi haka ba kana yaro karami tunda dai kana kai yaro ne zo ka sa riga in ta malamai wanda ke nuna maka cewa a wancan lokaci ana ana ya da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya zama yana sa kaya kayan na ustazai kana zo a ga shi ustazi ne amma dai ga dai shi ga dai shi ita fa albasat ni thiyaban mushammaratan wa wada'at wa wada'at tawila ala ra'si wa ammatni fawqaha thumma qalat idhhab faktub al-an yace shikenan sai ta wuta masa rawani ta sanya masa hula ta wato ta mishi damara ta ce to yanzu je ka nema ilimi ta mishi damara ya ja wato rigarsa bai bari na jan kasa ba wannan shine abin da yake mushammara fa alifa sanni thiyabun mushammara to tun kuma yana tun yana wato yaron sa karami aka fahimci cewa wannan za a je da shi kwarai da gaske yana da malamai da yawa irin Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ar-Ra'i da sauransu da sauransu wanda daga baya irin su Nafi' maula bin umar wanda mutum ne mai zafin gaske amma imam malik haka ya dinga hakuri da shi in ya zo ba sai kawo ba wajen shi ya zo ba daga baya sai ya je dan mushi dima sai je ya mishi magana mai dan laushi laushi sai ya dan tambaye shi daya biyu daya biyu daya biyu yake cewa idan na tambaye shi kai ka kala bin umar sai kaza sai ce to kaza ce kaza ka ce kaza ce kaza za ba kuma shi ibnu umar nafi ba ba ya dawo ko ku duk ta tambaye mishi tambayoyi haka babu gaira babu dalili kai dai ka zo daya biyu ya ta karbi daya biyu ka tafi yace da rana ta biki daya biyun nan fa aka rufe anhu sai bace to na san mutum da mai zafin gaske sai sai kyare da yana kyaran dalibai da sauransu amma kaga a haka mali sai da ya nace mishi sai da ya zama duk kusan babu isnadi da malamai ke ji da ita ji da su irin isnadin malik annabi ali ibn umar kuma a hankali an sai ilimin nan shi yasa duk wanda yace zai dauki ilimi wai yi ban karama hukaci ya to zai tafi zai fita bai samu koyi ba a kaɗan kaɗan ɗin na aka je samu wata ilimi na duk da wato yanayin zafin malaminsa banda wannan kuma akwai ibn hormuz imam malik ya wani shekara sha uku ya yi a wajen ibn hormuz yake janatu ibn hormuz talata ashara kuna najlisu fi sahni masjidi masjidin hatta takhattu sarawila mahshuwan yace yace da a masallaci muke zama shekara sha uku wajen ibn hormuz muna muna wato samun amfani daga wajensa duk da imam malik bai cika ambatansa ba bai cika ambatansa ba saboda shi yadda ya nuna miki cewa kare ya dina faɗin manganinsa wajen fatawa shi ko tsaninsa kenan shi ba san in akai fatawa a ce ya faɗa shi ibn hurmus sai dai ba ba irin mu yanzu ba yanzu abubuwa da ya lalace abubuwa da ya zama ya yi sauki kowa ya san ya samu tasadduri sosai gaske so wannan kusan shine a takaice malamansa imam malik mutum ne wanda tun yana yaro an san shi da wato himma himma aliya kuma ya an san shi yana malamansa wato hidima kwarai da gaske daga cikin manyan malamansa akwai azuhuri Muhammad ibn ibn Shihab az-Zuhri ko a wajen jana'iza suka haɗu zaka ga zaka samu Imam Malik yana mushi hidima hadisi ne ba Imam Malik Imam Malik ya manta kawai ta suka halle shi a wajen jana'iza sai da ya halle shi sai ya kama alfadar ta sai ya rike ta yana yana mushi kaman direba yana mushi direba ya ce sai sai sai ya rike shi to hadisin nan da ka babu randan gaskiya falam ahfabu ban hada shi da kyau ba ya Abubakar a'idhu alayya yace sake mai mai kamun dan Allah sai ce a ina ai ba zai yi ba ina za ta za a yi alta haka kenan a ga ba ku hadisi ba za ku haddace ba sai ce amma kunta tuhibbu an yu'ada alaikal hadith kai ma dai ba ka taba cewa akwai san da hadisi din taba ku ce maka ba ka je aka dama mai ta maka kana sa abai mai ta maka kai ma to da ya faɗa haka shikenan sai ya mai ta mishi shikenan ka imam malik sai haddace wani kin da muka yi da zurfin hadda da imam malik a wajen ne fa yana mishi dima aka gashi hadisi kuma mai tsauri amma haka imam malik ya haddace ya ci gaba da kuma nuna yanayin himmarsa ko shi ko wato shekara ashirin bai hada ba yana sha girgirinsa imam malik ya zama wato bayan bayan nafi maula bin umar ya rasu kusan sai aka ce wato imam malik shine ya zama yana yin fatawa a lokacin sa akwai manyan malamai irin su muhammad ibn abdurrahman ibn abi zaid da sauran da ire-iren su irin su muhammad ibn isa sahib magazi wa sayyid duk malamai ne amma imam malik yana yaro karami sai ya zama duk wato su tawarin tawaran nasu na ta rusashewa shi kuma ai dole an haƙura an sallama masa to wannan shine wato yanayin rayuwar imam malik a tabbata kwarai da gaske muka kawo saboda ba wannan ba shine ya tsaye da mu anan ba a imam malik ya rasu shekara ta 179 bayan hijira 179 imam malik ya rasu bayan rayuwa wata take mai cike da wato injazat kusan ɗalibai da gari gari daga nan afirka zai irin sai daga masar daga sham daga kufa daga masar daga ina ne duka kowa yana zuwa saboda saurari hadisin imam malik bal imam malik din ma da yawa daga cikin malamansa sun koma kuma su ma suna amfana da wasu daga cikin ilimukan da ubangiji ya bashi yana cewa wa qalla rajulun kuntu ata'allamu minhu ma ta hatta kada yaji'uni fa yastaftiyani shi da wuya daga cikin malamai da ne karatu a wajen su kafin ya rasu sai face ya taba zuwa so ɗaya so biyu ya samu ya nemi fatawa ta a wani abu da yadda zaka ce wanda ke nuna maka yanayin lamarin imam malik da kuma yadda wato al'umma suka yi darashi kwarai da gaske saboda haka wato mutum ne wanda yake bai kamar zuwa kan aika duk wanda ka gani ya zama wato tsohon kirki ya zama malamin kirki to tun yana yaro ba wato an kamanta kwarai da gaske to da haka mu koyi mu kamanta yanayin rayuwa irin na waɗannan magabata namu in ba haka ba ko da ka girma to kuma dan adam zai girma ne akan abin da ya rayu akan sa ne yana yaro ba zai canjawa ba imam malik daga cikin abin da ake ake wato yabansa shi ne nasiha da yake da shi ma al'umma fatawa ce zai baku in ka ba za ku fahimce ta ba sai shiru saboda yana yana shi mutum ne mai tarbiyya ma al'umma akwai fatawan ma da zai duba ya gani wai ta dace ko ta dace ba akwai hadisi da yawa wanda gaba ya daga yin shiru zai faɗan su saboda yana ganin mutane a yanzu sun koma ba su karatu ba za su fahimci abubuwa sosai ba ko yana ganin shi ya bai fahimce da yadda zai amfani da hadisin ba to sai shiru sai shiru haka kace ga sufyan ibn uyayna da kanin ka ne ga sai yana baka yana ba da wasu hadisai kai baka ba da irin su yace to an ga muku duk abin da zai nake faɗa ai dan adam malami bai zama malami ba sai in ya zama kusan wato yana yi al'umma tarbiyya ba ko me yake faɗa ba yace imam malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 bayan hijira wannan shine ijma'in duk malamai da suka mishi abin nan suka mishi wato tarjama kusan abin da suke faɗa kenan akwai kininsa ɗan ƙasan masara hamad ibn zaid da aka zo kamar yadda ruwaya take cikin kitabu zahi wa ta'dil na abu na abdurrahman ibn abi hatim al-ghazi aka yi wata daga alqalabi alqalabi yake cewa kunna inda hamad ibn zaid ce muna wajen hamad ibn zaid wa ja'ahu na'yu malik nan da nan sai wato labarin sun imam malik ya zo masa فقال رحمه رحم الله ابا عبد الله yace Allah ya jika Abu Abdullah ma halafa mithluhu bai bar wani irin sa ba Ahmad ibn Zaid babban malami ne shi ma ya bai fatawa ne imam ne shi ma amma ka duba inda ga malami ba sa majalar sa sada an san cewa wane wane ya shi shi kenan sai a hakura sai dan ana ba addini ne kadai ai duka in muka je mun faɗa yace yace ma halafa mithluhu bai bar wani irin sa ba kuma shi ma a wani shekarar ya rasu an ce tun daga lokacin sai muka fahimci cewa ya shiga wani yanayi ya dinga ya dinga wani tattaka wata 'yan sanda da ke hannunsa yana zunda kwalla yana cewa ba halafa mislahu bai bar irinsa ba daga nan dai katin malik daya haka to wannan shine imam malik da yanayin wato rayuwa da ya karar mai hidima ba wannan al'umma kuma a lokacin da yake rayuwa ba wai ba mazhabinsa ba wai an santa ne ba wai wasu wanta mazhabin mazhabin malik ba galibi da yana ɗalibai kuma yana ba da fatowi amma ba wai an mata wata sabuwar mazhaba ce ce bani ga na kafa ba ba haka abin yake ba a daga baya dai ɗaliban sun ci gaba da yawa sun ci gaba da yawa sun ci gaba da yawa kuma ana yaɗa katukan ana cewa bai fitawansa sai zama jama'a sun ci gaba da wato fahimtar addini a irin makarantarsa wannan shi ne abin da ya faru saboda haka kullum mu rika fahimtar wato ita mazhaban nan mazhaba ba wata aba ce wacce take aka zo aka kirkire ta kawai kai tsaye saboda ta kishinci addini ba mazhaba an kawo ta ne saboda wato ta zama ta rage maka aiki kai kamar yadda aka sani ilimin muka suna da faɗi in babu irshadu ustazin jagoranci malami abu za ka samu kai inda kake kai ba to malik ya daga cikin wanda yake sama ɗalibai ɗalibai da suka masa hidima fata wata fatawin nasa aka masa hidima sosai kuma wato malamai suka ci da amfana har yanzu kuma na wannan mazaban tasa wato hidima sadaka wannan shine imam malik ibn anas a za mu tattauna kuma yanzu insha Allah a bangare na biyu na shi katin namu akan aqidansa abinda ake ruwaitowa na aqidin Imam Malik ibn Anas musamman abinda ke ya shafi wato al-iman billah imani da Allah musamman kuma zan yi magana ne ba wai duka zan kawo ba saboda yanayin lokaci ba zai babu dama ba zan kawo wasu abubuwa ne da miki da na san cewa a wannan ƙasa ya daga cikin abin da ake ta taburza a kowa na cewa shi ba maliki ne amma kuma yana sabawa yana cewa shi ba ruwan shi shi akwai wasu ra'ayuka na maliki da zai dauka wasu ra'ayuka kuma zai dauka to shi yasa za muka kawo wannan zamu zai mu karanta mu ga jama'a su ƙara fahimtar cewa to wai malikiya wasu waye asu kuwa wasu dai suna tattaunawa ne dai ba malikiya suke bi da gaske ba sai za mu fara tattaunawa akan a matsala ta ta imani a matsala ta imani wanda ce imani wanda zaka ji abin kamar ta kamar yana da sauki amma ba wai sauki ne da shi ba an sami matsaloli da yawa kan wannan dan matsala ce ta iya shiga musulunci ko ko fita musulunci me ce imani imani imani shine wato kudiri da kuma wato furtawa da kuma aikin gabai ko ko imani shine kai kudiri in ka ce kudiri yanzu misali kaga mutum ya kudurta cewa annabi muhammadu gaskiya ne ya san annabi muhammadu gaskiya ne amma yin aikin sa abin sa ko ya ce ba fitowa fili ce ya ce a shida la ilaha illallah kaga zai shiga zai shiga aljanna kenan amma idan ka ce imani kudiri ne kuma wato magana ne kuma imani na kuma aiki ne na gabari to kaga dole sai an samu wato imani a waɗannan abubuwa guda uku mu a addinin musulunci waɗannan abubuwa duk imani ne da imani ne shi sa ubangiji yayin da yake ba da labarin sallah da musulmai suka taba suka yi suna kallon batul maqdis kafin a kujiya a juya a ce a kalla ka'aba sallah ce ma kana lahu li yudi'a imanakum Allah ba zai tabbata muku imanin ku ba wato sallan ku sallan ku bazala yace at-tuhur shatrul iman at-tuhur wasu daga cikin malamai suka yi magana wato tsarki sallah yace rabuwar imani ta kuma wannan tsarki da kuma ɗaya daga cikin maganganun malamai ke faɗa saboda haka al-muhim dai wato imani yana daga cikin magana ne kudiri ne kuma aikin gabbai ne mu a wannan ƙasa tamu su galibi masu a sha'iran nan da ashariya ake yi ta wato yan baya su a wajensu imani tasbi'i ne gaskatawa ne kawai a wajensu su kaga tun daga za ka fahimci wato su waye masu masu masu abin nan wannan duk mu an shari muna faɗa altafan mu kuma har yanzu a cikin abubuwan da muke kanta za ku ji muna cewa imani kudiri ne magana ce kuma wato aikin gabai ne muna kawo ayoyi da hadisai amma su a watan naka su waɗancan su a wajen su malaman su imani tasdiki ne su a wajen su aiki da kuma furtawa reshe ne kawai saboda haka su kaga wannan kuma yana da lawazin da yawa lawazin wanda suke masu ɓanna suna wanda suke danganta ma aqidan abu hasan ashari a cikin al'ibada ya zo ya faɗi cewa ya dawo daga na aƙidan shi ma ya tuba da ta yana da aƙidan cewa imani tasbiki ne kawai to amma daga baya ya zo a cikin al'ibada fi usul diyana sai ya zo ya tuba ya daina wannan aƙida din to amma su ɗalibansa da suka dinga yada aƙidan bayan baya da irin su albaqillani irin su shahrastani irin su fakhruddin fakhrurrazi fakhruddin razi to dai sai fakhruddin razi ne fa fatihul ghaib da ire-irensa da ire-irensa kusan su da a wajen su imani shi tasbiki to to za shi wannan da masana islamu fara da ita sai mutum magana imam malik sai ka fahimci to waye maliki mace iri ake yi shi ta ku je wani lokaci mana an cika baki ba cewa babu yin maliki a kasar nan a yanzu babu duk suna faɗa ne a cikin albayan wa tahsin na wato ibn rushd al-jadd ya kawo daga dan kasimu dan kasimu yace kullu malik muka ce mai imam malik al'iman da kaunin wa amalin au kaunin bila amal wai shi imanin nan magana ce da aiki magana magana har magana zuciya magana zuciya ce da magana maka da kuma aikin gabbai au kaunin bila amal ko dai kawai a zuciya ne ba tare da wani aiki ba wannan kaunin kalbi ce magana sai ce kara mal bal kaunin wa amal ce wato yana a cikin zuciya yake a cikin baki yake kuma a cikin wato a gaba ake samun shi ce wannan shine aqidar musulmi wannan shine aqidar ahlus sunna da haka suka samu malaman su haka zaka ga imam malik da sauran malamai suna maimaitawa a akwai riwaya da ake da ita a cikin daga ta hanyar mabambanta amma dai yanzu na kama da riwaya da imam ahmad yake ruwaitowa salih ibn imam ahmad shi ke ruwaitowa cikin masaidinsa yake haddathani abi قال حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرني عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول أنا مؤمن ويقول الإيمان قول وعمل ويقول كلم الله موسى ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق قال يودع ضربا ويحبط حتى يتوب وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء wannan kaga a dunkule kusan duk tara ma za ki abinda za ki tarjima magana cewa Allah yana sama ko yana kaza ko yana magana ko bai magana ko ko a sai dai kimshi kwana kwana za ku ji daga cikin malamai wanda suke jagorori ne masufanci daga cikin odiyon da aka da aka tsara ta aka tariye nasu aka tambaye su wai ubangiji ya yake magana kawai sai ce a ai ubangiji maganar da yake yi ba irin na halittu ne ba misali kawai ubangiji in ka ji mutum yana sai je shiga bayi wato yana bukatar ya je biya bukatar sa ya je kashi haka ya faɗa ya ce ai kaga ubangiji ya maka magana ce tashi ka je ka kashi kaga kaga kishi ya mushi kenan kishi ya musa ai ba magana ya masa ba tunani yayi kawai ni na ni ne na zo zan zo zan je wato zan zo rijiyar zaki kawai sai na bauɗe ne hanyar hotoro sai daga baya kawai sai na ji a zuciya ta cewa kai kai ba ba nan ne hanyar ba nan ne hanyar ba in dawo to wannan ubangiji ya maka magana kenan wannan shine maganar ubangiji ai shi maganar ubangiji ba a ji wannan ita ce aqida ta ta su masu qawaidi suke faɗa su alqidam cewa maganar ubangiji magana ce kadimiya da ba a jinta ba a jinta da har sauti da harafi to mu wannan ba shine aqidan ba mu musulmai ahlus sunna wal jama'a mu a wajen mu Allah ta'ala ya riga faɗa cewa wato ayoyi mabambanta da kuma sunna cewa qur'ani magana ta ce Allah ta'ala ya cewa kallama Allah Musa taklima shi ka ji yana magana lokacin da yayi ma Musa magana to umma Musa ya ji shi ya kuma ji shi sauti da harafi dan ba a jin magana ba a kira magana magana sai in akwai sauti akwai harafi ba sai da sauti da harafi ya ji shi kuma abinda mu muka imani shine yayin da Allah ta'ala zai sauke wahayin qur'ani to zai zai gaya ma jibril ya faɗa masa ya karanta abin aya da zai karanta masa jibril kuma ya ɗauko wannan sako shi ma zai karanta ma yake a haka shi ya sa ma shi kashi jibril yake dawo yake zuwa da ramadan suna yin mudarasan qur'anin tare saboda a yi ta a tabbatar an fahimci abin shi yasa kuma maganar ubangiji take da nauyi ƙwarai da gaske har haka zalika mas'ala ta cewa ubangiji yana sama yana ya ɗauka ga halittinsa baki daya wannan duka ba wai jama'a ne suka tsana ba idan in ka duba risala ma abin da ya faɗa kenan wa huwa fi kulli makanin bi ilmi wa huwa fi kulli wa huwa fi wa huwa fawqa arshil majid bi dhatihi wa fi kulli makanin bi ilmihi haka ya faɗa yace yana yana sama al'arshi ta da ilimin sa amma a haka nan aka dinga yana ta wannan magana a kasa aka ce ba a jira na idar ba to ga ji bari mu kanta magana imam malik ji magana kurkuru sai a fahimci su waye sai malik kuma su waye wanda kuma asali galibi da awa ake yi imamu ahmad ya ruwaito shi daga surat ibn nu'man qala akhbarani la wanda kawai ita na iya dakowa amma banda banda wannan ruwayar ta hanyoyi ne aka gangami ake ruwaita daga imam malik ba wai imam ahmad ne kadai ba daga surat ibn nu'man qala akhbarani abdullah ibn nafi abdullah ibn nafi babban dalibin imam malik ne bayan ya rasu shi ya zama ya magaji imam malik a madina ya daga cewa da suka gaji imam malik sai ba da fatawa sai ya ce kana malikun ya kulu malik yana cewa ana mu'minu ni mu'mini ne wannan wata mas'ala ce da yanzu ba yanzu ta shuɗe a shi ne maganar mutum yana iya bukan ƙirji ce shi mumini ne ko zai sai dai ce shi mumini insha Allah to shi ne ba bari cewa ni mumini ne wato ni ina jin cewa a zuciyata ina da imani na ni wa yaqulu al imanu qawlan wa amal kuma yana cewa imani wato maganan zuciya ce ko maganan baka ne kuma aikin gabbai ne kaga yanzu wannan yana yin raddi ma abin da su a sha'ira ke cewa na imani tasdiki ne kawai ويقول كلم الله موسى kuma yace wa Allah ya ma'ana Musa magana wai ba kashi wannan ake tattaunawa ba ake ta rigima a wannan kasa ina ma ina magana maliki ya yi to shi yasa za ku ji gadi muke cewa mutanen nan wallahi ba maliki na ake ba yace wa kallama Allah Musa wa yaqulu kallama Allah Musa wa yastadhi'u qawla man yaqulu yana kuma wato girmama sha'ani yana ganin wannan magana ce mummuna mai cewa alqur'ani ba khaliqu alqur'ani halittar ubangiji ne ko yace Allah ta'ala in yi magana sai dai ya zama halittar ubangiji magana kamar masu ra'ayin cewa lokacin da ya ma'anar musa magana bishiya ce ta magana ba shi ba murya ne tari ya kama wani rediyo kawai ya jefa bishiyar bishiyar ta magana to kaga ya zama halitta ko kuma a sha'ira su masu addi masu wato masu sufaye na wannan kasan da kuma malamai wanda suka kawo addini a kasan nan su a sha'ira su ba sa su ba sa cewa wato qur'ani ba magana Allah bane amma sai su ce wai magana ce wanda ba ta da sauti ba ta da harafi kuma ba a ji wato a zuciya kake ji to na yana magana kenan kaga ba su yadda da maganar sun ki yadda su saki maganar mu'tazila ce asali sun yi da mu'tazila da a natija asalin wato abin da zai take zuwa ga magana zuwa ga wato mazhabin nasu shi ne dai maganar ubangiji dai shi ne ba a jinta ko baya magana kawai kuma wannan qur'ani da aka zo kimshi ne tunda kimshi ne ma'anar ma'aiki yanzu ma'aiki ya faɗa mana abin da aka kimsa masa ne to yanzu har magana waye kenan magana ma'aiki kenan kaga nan magana ba ta kuma to shine yake cewa wannan magana yace yuzan ubarba wa yubatu hatta ya tuba yace duk wanda ya fa yake faɗa wannan maburar kaba'i kan qur'ani kan maganar Allah a je a kama shi a zane shi a kulle shi sai ya tuba in bai tuba wato ya mutu haka za ku ga wani lokaci a duka cewa wai ku wai kowa ya fahimta su kenan ba a wallahi ba lamarin addini ne haka wannan addini addini muke yi sai mu mutane kara wannan matsalar kana ji malamai na ba Allah cewa je a kula mutu sai ya mutu a ba kai zaka zo ka ce wai yanzu ai addini mu'amala addini mu'amala ku ba ku zama ba ku hakuri ku shiru kai duka addini ka shi ba addinin sa mu gumta mu ubangiji shi kuwa mu gumta masa sai sai ma na lamarin duniya a kawo wani hadisi na ƙarya ce na addinin mu'amala ba inda aka taɓa faɗan addinin mu'amala ba an ce da khalaqa nas min khuluqin hasan amma ka ce addinin mu'amala kawai ka shigo wai haka annabi ya faɗa ina babu shi amma akwai nasiha ma wannan al'umma wannan aqida gaba gida aka aka ba haka aka ce wai ubangiji ba ya magana to awwa da yawa za a lalata su kai baka san wato daga ba tasirin wannan magana bane ai wannan shine magana da ka sani a sama kai baka san kuma wato menene abin da yake bayuwa zuwa ga maganar ba malaki Allahu fi sama Allah yana saman sama halittu baki daya wa ilmu fi kulli makan amma ilmin sana ko ina la ya halu minhu shay'un ba abin da yake koce ma ubangiji wannan ba aka ta ake tarjima ba wai ba su cewa duk wanda ke Allah yana yana yana sama jahilci ne wannan jahili ne kuma duk wanda ya faɗa ka to wa kake faɗan mu jahili kaga malika fara faɗan ma in maliki kake bi sai ka faɗa kuma wannan ruwaya ruwaya ta sayyidiya suhaib ibn nu'man thiqa ne imam abu dawud ya wasa kashi al-ijli ibn hibban da sauran malamai sun wasa kashi annasai na tare da bihi ba ya daga cikin malamai imamu bukhari imamu bukhari ya san masa da ruwaya a cikin aljuma'a ya kuma rubuta masa da ruwaya a cikin alqaba sauran ashabu sunan duk sun rubuta masa da ruwaya abdullahi bin nafi shine wasu suke cewa wai wai ai da ba an ce ya dan wasu yan kurakurai hadi shi shi fa yana magana ana magana hadisi ne ba ana magana wai ra'ayin malamin sa ba bal bayan da ya rike ra'ayin malamin sa bayan rasa malamin shi ne fara fatawa malamin sa kuma yanzu kun yi ba da fatawa fiqhu amma ba ku yi ba da fatawa kan bangaren waɗannan abubuwa masu sauƙin fahimta ba ma galibi malamai ba su sabani malamai ba duka malaman makamata ba su sabani akan wannan masalar ba to abin da ba a yi sabani ba ya fi cancanta a haddace ko abin da aka yi sabani amma kun yadda haila azumi zakka haji shi wannan bawan Allah ya rike daidai kuma yana ba da fatawa ga maganar malamai amma ku da abin da ba a yi sabani ba na cewa Allah yana sama Allah yana da kaza Allah yana magana abin da bai sabani kuma cewa ya manta kuma ai kaga wannan hankali bai dauka ba a saboda haka wannan magana cewa wai ana ana ana magana ma hadisi ne ba abin da ke rawaita daga shi kashi ma malikin ba a saboda ka ruwaye sun sun sun shahara daga Imam Malik akan wannan banda wannan akwai abin da ya shahara za ku ana yawan faɗa malamai da yawa sun ruwaito cikin su littafin ibn babba da shari'i kaɗa ahal suna wal jama'a da kuma malamai da dama kamar su abu ru'ayn al-asbahani a cikin hilfin auliya da isnadi da dama da suke tikewa duka zuwa ga imam malik cewa wani mutum ya zo imam malik ce ya aba abdullah ar-rahmanu ala al-arsh istawa Allah ya ce ubangiji ya ya da yata kan al-arshi istawa ya da shine wato ya dauka kan al-arshin ba ya dauka kan al-arshin dawa ubangiji ba wai yana kasa ne ba amma akwai wata daukaka ta musamman da yake sai sharfa al-arshi ya masa baya ya halitta baya ya halitta al'ashin daga baya ce kai fasawa to ya ya daidaita ku duba ku tambayar da aka yi cewa aka yi ya ya daidaita ba wai me ya daidaita ba dan daga baya an koma in kuna duba samaru dani masu sharhi da sana da waye da wasu daga cikin masu wanda suna sharhi magana imam malik su kuma suna cewa shi imam malik cewa yake yi bai ma san daidaita ba shi ba malik ana ku duba gani ce mishi aka yi kai fastawa kai ya ya daidaita kaga yaya aka tambaya ba wai bai shi ba akwai mace ai aka ce yaya dan shi ne da yazo sai aka ce kama waje da malikun min shay'in ma waje da min mas'alatihi imam malik bai ji takaici ba a dai wannan rana irin yadda ji takaicin wannan tambaya din fa na fa'il al-ardi ya kalla kasa fada ana yankutu bi uri yadihi hatta alahu rakhasa sai kawai ya dinga wato wato tattakan kasa da wanda tsaku da wani wato sanda da ke hannunsa har wato duk zufa ya dame bai shi shi kaga malamin suna da gaskiya in aka taba addini hankali tashi yake yi ba mu a taba addini kuma ka ce wai mu shiru wai kowa ya addinin sa a bayan an taba kuma har sha'anin rayuwa kuma duk mu fito mu ta wani hayagaga wato mun yarda ubangiji shi ne haƙuri mu ce wai fasu zai samar da bila kai amma wai lamarin mu mu kuma mu haƙura ai ba zai yi ba sai ce sun ma rafa a rasa huwa raba bil udi kawai sai ya jifa da wannan sandan ya daga kansa ya ce alkaifu min ghairu ma'qul cewa wato yaya da yake to wannan ba za ka iya ganewa ba ba za mu iya fahimta ba wal istiwa'u minhu ghairu majhul amma dai cewa istiwa'i ba ai wannan an san shi kowa sani amma wai sai a zo a ce zuma ne cewa yau bai san istiwa'i ba ku duba ku tambayar amsan da ya bayar ba an tambaye shi kaifiya ne ya kuma ce kuma wal kaifu ghairu majhul wal istiwa'u minhu ghairu majhul cewa an san istiwa'i amma wal kaif minhu ghairu ma'qul cewa yanda ya daidaita shi ba a sani ba ba za a gane ba wal imanu bihi wajib imani da wannan dole ne wa su'alu anhu bid'ah yace kuma tambaya kan wannan ana yawan tambaya ana tambaya wasu abubuwa na akida irin wannan wanda ubangiji ya faɗa ya yi shuru bai fara yin wasu bayanai ba kaka ce sai kai wasu bayanai to wannan bid'a ce wa abdulluka sahiba bid'atin wa amara bihi fa ukhrija yace ina tsammanin kai dan bid'a ne wato saboda a lokacin da an kawo an fara kawo wannan bid'o'i to ko san su madina babu bid'a a lokacin da kai wasu tambayoyi da an juya san kai ba dan madina bane ana juyawa a cikin wannan ba dan wannan ba ne kuwa saboda haka yana gani ta to kai kawai tashi ka tafi shi ba zama shi majalisinsa majalisi ne mai wani yana daga cin abin da wato ya kamata ɗalibai su gane majalisi ne majalisi ne wato mai yana da kwarjini ba a ɗaga murya in aka masa tambaya sai masa ɗan dindin ya shuru alamar cewa sai ya sake bincike ya yi tunani wala ba mai cewa a'a to ya aka yi sai dai a lokacin an bashi ma in kwana ɗaya zai yi in kwana goma zai yi wata ɗaya zai yi sai nan da ya ga dama sai a fito a mara fatawa ai abin fa ba babu daga cikin ba fa ba daga cikin muke ba fa wallahi ba daga cikin muke ba inda an mutane ma annabi sun san malikiya nan ba za su zo ana wannan rigima ba duk da an san malikiya nan duk da ana kawai rigima ana cewa malikiya waye kaza kaza kaza duk ba za su ana yi ana dai yi ne dai kawai kuma wato da yake dai mutane wani lokaci sun fi ka iya cika baki da sa rawani to kuma kaga wannan wata magana ce daban a to kuma sai wannan manzon Imam Malik zaka ga ba wai wannan anan ne kada aka faɗa ba in ka je ka duba cikin utubiya riwayar suhunun sun faɗi waɗannan magana waɗannan maganganu wanda dai yayin magana ya ba wannan falsafi kace kam kan wannan shine wani malami Abdurrazzaq ibn Abdul Muslim al-Badr al-Abbas ya an da ransa duk wannan riwaya da aka rawaito daga malami ya da falsafi da saboda ya san cewa yanzu mu ba mu da himma ka je ka duba kawai karantawa kawai zaka yi duk ya gaba mahomi duk hadisan ma da asaran da waye duk ya gaba san maka da su ya sa maka shi a waje daya to wannan shine maganan Imam Malik ga kuma sharhi da manyan almajiransa suke yi sharhi da manyan almajiransa suke yi ko da yake kafin nan ga wani magana na al-Asbaq da ya wuce daga dan Qasim yace wa man qala Allahu lam yukallim Musa duk wanda yace wai wannan munana da ubangiji da annabi Musa ba ba shi wannan maganar ba fal yusatabtu a nemi tubansa wa in taba in ya tuba wa illa qutila in bai tuba a kashe shi wato ina son jama'a su fahimci lamarin addini a daina cewa wai lamarin addini za a sa wani wasa ko ana za a yi wani wargi ko ana wani sassa mutane in ba ka fa addini yake da gaske ba lamarin addini dole kawai ya zama kawai in aka zo ana son za a maganar haɗin kai ko wani abu to dole ya zama addini shi zai haɗa mu ita rayuwa wannan dama ba yanda ka iya kai dama kake son abu ko kai na son abu hagu haka za ku yi haƙura da juna amma lamarin addini dole ya zama dogo iriya ne ya zama wani zuwan ne da duk ya haɗa mu duka ba wanda kuma zai ce komi a kai kuma wannan shine abin da kawai zai kawo mana wato mu fita daga wato fitintunu da muke fama a wannan a wannan al'umma a yanzu yanayin da wato aka mana kawanya arna suka mana kawanya suka dame mu dole sai mun kawo wani common ground tsakanin mu babu wani abu da zai ke zama common ground sai kun hada ideology daya ideas ku zama daya amma duk yana ku zama wai kawai jikinku ya haɗe amma zuciyarku daban-daban wannan kawai kuna bata maka lokaci ba zai shi sa shi sabuwar hancin kan a cikin clash of civilization ai abin da yake tambayi ta ishara ke nan ita in kun kun suna wani abu zai hada su a farraka su a ideas saboda duk abin da ya shiga zuciyar ka zama akida ai sai da abu kashe ka sai da kashe ka a mangarin imam malik din nan ba akwai kashi lokaci na kan saka ko eh maganin wannan maganin imam malik din nan a za ga manyan almajiransa irin su ibnu abiz al-qayrawani ne risala sun yi shafin wannan maganar irin su al-qadi abdul wahab al-baghdadi irin su ibnu rushd al-jadd duk sun yi sharhin ta kuma da su za su yi sharhin ta haka suka sharhi yadda malik ya faɗa suka ma ƙara akan wasu abubuwa so ba wai mu ne muka yi muka faɗa ba wannan duk sun tun kafin a haifi kakannin ibn taymiya ma sun suka zo suka fara fara kaga in ka in ka tashi bai kamata ka buka ka ce wai wai ibn taymiya ya fara kawo da magana ba dai yan taymi duk yan taymiya ne waɗannan mutanen duk a wajen suka ɗauko ko wani mutumi da aka da aka halce shi wato a ƙarni na 12 ƙarni na 13 mahauda abdul wahab ka ce wai shi kawai koya mutane waɗannan abubuwa ai baka mutane adalci ba ba hali waɗannan abubuwa ko suna nan taban ko suna nan ana karantawa kuma galibi muku da yawa wani lokaci muka kawo maganin mu faɗa mu ce gashi sun faɗa wannan jami'ul mutun kusan littafin ne baki da ba maganin abin da ibn tayyiya ya faɗa a ciki da dan Abdullah kadan ne muna kan tafi a cikin azzaul kamu da muke da muke karatu muna bin ɗaya bayan ɗaya muna kantawa za ka ga akwai maganar Imam Ahmad akwai maganar Al-Humaydi Abdullahi bin Zubair Al-Humaydi malamin Imam Bukhari ne wannan akwai maganar su Imam su Al-Qabari sahihus sunna wannan dukkan waɗannan malamai ne wanda sun fi shiga dubu da zuwa kuma aƙida suke da iri ɗaya suke faɗi to ya za ka wuyan za ka kuma ka ce dole ba za mu faɗa wannan maganar ba ka ce mu muka kawo rigima wai a da can aje a duba Najeriya shekara arba'in hamsin to ai muna cewa ya shekara shekara dubu ne kai kai yanzu a addini da ba ba ba ɗan shekara hamsin ba ne shekara hamsin ne shi addini ɗan shekara dubu ne da ɗari hudu to kai ka ce shekara talatin arba'in wato lokacin muna jahiliya haka kina ka faɗa kenan lokacin ban fahimta ba to alhamdulillah tunda dai ban fahimta ba mu tashi ka je shekara dubu ɗin waɗannan duk shekara dubu ne wasu shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari biyu da ɗari uku da rasuwarsu suke faɗa waɗannan maganganu ibn abin alkarawa ne bayan ya kawo cewa allah ta'ala yana sama ya yi ma annabi musa magana qur'ani magana ubangiji sai kaza kaza kaza kaza kaza ya ce wa kullu ya kawo abubuwa da yawa cewa ubangiji yana da hannaye guda biyu ya ce wa samawati maqwiyatun biyan mini sai ya faɗa cewa kuma ubangiji zai zo ran tashar alƙiyama ya faɗi cewa kuma wato ubangiji yana sama da ashinsa ya faɗa cewa imani qaulun bil lisan ne ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih ne yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya sai ce wa kullu ma qaddamnahu da abin da muka faɗan nan ma qaddamna dhikruhu fa huwa qaulu ahli sunnah wannan shi ne magana na ahli sunna baki daya wa a'immati nasi kuma wannan shine duk wani imami da ka sani na shari'a to wannan magana ta ce fil fiqh wal hadith a fiqh ne ko hadisi wa kulluhu qaulu malik wannan dukkan shi ko magana malik ne fa minhu mansusun daga ciki akwai wanda karraba haka ya faɗa wa minhu ma'lum min manhaji daga cikin akwai wanda san wannan ita ce manhajin sa cewa shi abin da Qur'ani ya faɗa abin da yake tabbatarwa kenan a kan magana cewa ubangiji yana sama da arshi ga alqazi Abdul Wahhab dama shi shi wato ibn Abi al-Qarawani dama ya riga faɗa a cikin wato risalar sa kuma ya maimaita a al-Jami' fi sunnah al-ada ya faɗa a cikin duka ya faɗa ya faɗa waɗannan akidin wannan abin da duk muka faɗa yanzu duk ka je kariwar tafin nan mai risala to ya faɗa a farkon littafinsa kuma ya faɗa a cikin aljami'u fi sunan adabu wanda shi kato ne ma wanda sai ya je duba to ya ce wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi sai sai shi al-qadi abdul wahab wanda shine ya fara yin sharhi risala ya rasa dubu ashirin da arba'in da biyu shiga dubu da rasuwa ke ko dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai yake shi ya rasa ɗari hudu da arba'in da biyu da ashirin da biyu shekara da rasuwa kenan dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗan kai ya wuce ya dubu ɗaya wato ma'ana kaga wannan aqidan aqidan aqida ce wacce take wato daga magabatan aka samu na gaske ba shekara goma sha biyar ko ashirin ko talatin ba balle ka ce wai kafin kafa izala ko kaza ko kaza yake cewa wallazi yadullu ala sihhati ma zakarahu daga cikin abin da ke nuni zuwa ga ingancin abin da shi wannan bawan Allah ya faɗa min annahu ala arshi cewa ubangiji yana sama da arshi duna kulli makanin ba ko ina ba kamar yadda mutane ke faɗa wurudun nafsi bi zalika fi irti mawadi saboda nafsi da yazo bangare da dama da ya faɗa min ha qawlu ta'ala daga cikin fadin Allah ta'ala ar-rahmanu ala al-arshi istawa wa hadha yamna an yusafa bi annahu ala ghairihi tunda Allah ta'ala ya riga ya faɗa mu kuma yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa gaskiya ne adalci ne to kaga ya hana ka kace yana wani waje ba ba wurin ba yace yana taba halittarsa baki daya kuma halittarsa abinda manzon ya faɗa dukkan al'arshinsa ya ba hajjinsa ƙawanya ya zagaye su kuma yana sama su baki da shi kuma yana saman saman duk al'arshi din wato kaga duk hajjinsa na ƙasa kenan suna za ba su ɗai duk wani bawan Allah daga cikin siffa lazima da take zatinsa shine bukata da kasanci in ka kwatanta da ubangiji saboda haka to kaga suna ƙasan ubangijinsu sun kaskanta ga ga ubangijinsu ya kace wani ijma'in umma kuma saboda ijma'in al'umma baki da ala anna muta'abbiduna fi du'a'i bi rafi aydina ila jihati al'ulu duna sufur cewa mu in za mu addu'a Allah ya mutar da mu za mu addu'a da mu daga mu daga hannu sama ba kasa ba me za baka da baka kai ba kasa ba jafar ai daga cikin da ya ba wasu daga cikin yan kano jikin da aka shi kara ya ce Allah na sama akan wannan akan mutum kara akan wannan haba ودون اليمين كما ما يقول ba wai dawo muke yi ba wa shimal wa sa'ir jihad wa hada yanfi an yakuna fi kulli makan kaga wannan ba zai yi kace kuma yana ko ina ba dan haka kafa yanda Allah ta'ala ya faɗa haka zaka faɗa Abu Umar a cikin Abu Umar ibn Abdul Bar a cikin at-tamhid ya rasu shi kuma wala 163 163 sai a cikin at-tamhid kusan shafi 30 da wani abu yayi shafi 30 da wani abu haka yayi akan waɗannan mas'alolin da yake tattaunawa don haka wuwa ka ake wai kwarin ai dama sun dama mutane ko ake kuke nan a wallahi magabata haka suke yi cikin attamir shafi talatin da wani abu yana tattaunawa karka ga wai mun zo mun zo kitabu tabbata ta lugubi ta maganganu a muna ma mun wani sabo daga wasu magabata yake cewa ya kuma faɗa kuma a cikin al-istiskar kuma yace wa fi fi hadha al-hadith dalilu ala anna Allah azza wa jalla fi samai wannan hadisi cewa ubangiji yana sakowa kaza kaza kaza yana nuni zuwa ga cewa ubangiji yana saman haltu ala al'arshi kuma yana saman al'arshi baki daya min fawqi sab'i samawat yana saman sammai bakwai baki daya wa ilmuhu fi kulli makani kuma ilmin sa na ko ina kama qatil jama'a kamar da dukkan aljama'a musulmi suka fada ahli ahli sunna ahli sunna kenan ahli fiqh wal asari sune wato ma'abuci fiqh da kuma wata hadisai wannan abin da ya fada kenan ka wannan wannan aqidar kenan a saboda ina ganin zai zamu hakura duk ko ba ma so dai wannan kuma shine kuma ba a kiran da Ibn Rushd a cikin faɗa a cikin littafin sa Al-Bayan wa Tafsir ya kawo magana cewa Malik ya ce ubangiji na sama sai ce fa wajaba al-iman bi zalika ita kaga dole sai an imani da haka wa an yusafa bima wa sama bihi nafsu nafsuhu kuma ai wasu a siffata ubangiji da abin da ya siffata kansa fi zalika wa yu'taqada annaha sifatun min sifati zatihi wa hiya al-ulu kuma ai itikadi cewa cewa da ubangiji yace yana sama a cikin sa baki da cewa sifar zatin sa da ba za ta ba ta bar shi ba har abada لأن معنى قوله تعالى استوى على العرش saboda ma'anar cewa ubangiji ya rita kan arshi ala wato ya dafaka bai rita shi ya daukaka kama yuqalu istawa fulanu ala fulani kamar yadda ake cewa wane ya rita akan istawa fulanu ala arshi wane ya rita kan arshi ayi ala alaihi wato ya daukaka kan kan arshi kan karanan kenan da ma'anar kenan amma cewa ya rin jayi ko yayi kaza wanda ba san wani wannan ma'anar ba a yare baki dai sai daga baya da in bid'a suka suka ce ya rin jayi واستوت الشمس في كبد السماء علت in aka ce rana ta daidaita a wato sararin samaniya wato ta ɗaukaka ce ta kai fitinta ta ɗaukaka walamma kana al'arshu ashraf al-makhluqat a lokacin da wato al'arshi zama a cikin halittun da ubangiji yayi mafi girma shi mafi girma wa alaha kuma shine mafi ɗaukaka wa arfa wa arfa'aha martabatan wa makana kuma a bijire da martaba shi shi al'arshi shine mafi ɗaukaka أعلم الله عباده بقوله الله تعالى في سنة بايث سوى الرحمن على الأرش استوى ومن يجي يا كان أرشي أي علاوة يا دفك فإنه أعلى من ثمن شيء ما يا دفك ثمن شيء ولا الأرش الأرش شيء ما قصد شيء شيء ما وتباع الله تعالى على الأرش ده وإذا كان أعلى منه إنكم هنا ثمن الأرش بكده فهو أعلى من كل شيء تباع duk komi na kasan shi kenan komi ubangiji yana ya kaskanta ga ubangiji amma shi ubangiji kuma yana yana saman komi da kowa in kullu shay'in min makhluqati dun al-arshi saboda abinda ubangiji ya faɗa duk halittu suna kashe kasar al-arshi ne fi sharaki wajen girma wal uli da daukaka wa rif'ati da kuma wato yanayin daukaka din fal ma'ana fi fi wasfi Allah azza wa jalla nafsuhu bi annahu stawa al-arshi annahu a'la minhu wa min kulli makhluqin yana nuni zuwa ga cewa Allah na sama halittu baki daya wannan a nan zamu zamu tsaya insha Allah ta'ala abin bai kare ba saboda ina wataƙila wata jan mali da muka yi shi ya dake mana lokaci ranar asabar ya Allah za mu za mu dora akwai mas'aloli da za mu zo mu karanta su mas'aloli tun daga na wajen musamman maganar ibada maganar cewa kusan ana cewa wai wai dan taymiya ya hana cewa mutum tashi tun daga nan Najeriya ce wai zai je kamarin annabi in taymiya kusan yana cewa a kar ka faɗa wannan ka ce dai zaka je kai aikin haji zaka je kai aikin haji kuma an ka je aikin haji wannan an san dole sai ka je ka zaci manzo Allah saboda manzo Allah haƙƙi maza a kan kowa ne wannan to amma sai suka ce wai ya ce wai ya hana ziyara baki daya akan wannan sai da aka saka ibn taymiya ya yi filtafi akan wannan kuma baka ne maliki zai kawo shi sabon kaga yanzu ba a cewa maliki ya faɗa wannan maganar kaga zaka zaga sai ka zaki maliki to an san maliki zai taɓa ƙasar nan ba in ka zaga kaga za a ce a to abin naka ya wuce kuma gona da ibi to amma sai a kira ibn taymiya a ce kaza kaza kaza kaza an zage shi ko wallahi magana ta ce yace kuma ni ba ma na san in ce wai mutum mutum na cewa ni na zai ci kamar kabarin ma'aiki yace ba na so saboda maka mata ba suna haka ba haka ya faɗa amma kaga ba a cewa ibn tabiya faɗa wannan magana in malik yayi magana cewa addini sun ce babu bid'a kyakkyawa yayi wannan magana amma kaga in muka ce ba addini babu bid'a kyakkyawa sai wani cewa kuma ai kawai jahilci ne kaza kaza kaza kaga ba za ka lokaci shi jahili ba ai sai ka fara daga shi da wasu abubuwa da da in kani da dai sauran abubuwa insha Allah idan muka zo za mu wannan saboda kamar da na faɗa abubuwa sun mana yawa kafin azumi din muna son mu dan nesa mu zama mun gama da wasu abubuwa da suka dan makalkale mana sosai so insha Allah wannan karatun a kitabun tauhid da mun gama sai kuma bayan sallah a ranar asabar kuma za mu zo sai mu sake karanta shi wannan din shi ma umratul akal kuma mun riga mun kulle na'am in Allah ya kibar ana asabar ba umratul akal eh ba umratul akal za mu ba insha Allah za mu za mu karanta za mu ci karanta wannan yaya guri waɗannan abubuwan duk da daga cikin cikan nasiha amma aka aka ce za a zauna waɗannan abubuwa zuwa ana tattaunawa ba a cewa wani lokaci ba a cewa za a tudu ba a taɓa matsala ba wannan shi ne ka'ida saboda haka waɗannan abubuwa da mutane ba su san suna ji to amma aka zuwa a tattauna an ji ana magana addini da dole sai an ji an zaƙulo shi in aka zaƙulo aka ɗan fama cima ai kaman kai za a ta maka da karayanka an ce an ji an ɗan lagu daga wurin mutum ya yi ihu tukuna daga nan sai ya ɗan ci a yi miƙe sosai kafa ta jaru to da kawai da abubuwa insha Allah za mu faɗa kuma za mu karanta su daidai gwargwado abin da ya yi muka abin da muka zo insha Allah tunda mun gaba ta dawo imam Malik daurawa za mu za mu dora wato tuni na biyu na wannan lacca din abin da muka tada Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh